إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من يقين من ربه فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال ابن كثير رحمه الله واعتصموا بحبل الله قيل بعهد الله وقيل القران قال ابن عباس رضي الله عنهما تمسكوا بدين الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه هو الجماعة قوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة وقد وردت النصوص النصوص الكثيرة بالنهي عن عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والاعتصام بالكتاب والاعتصام بالكتاب والسنة هو التمسك بهما على فهم سلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا روى احمد في مسنده والترمذي وابن ماجه في سننهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أي ما هم من, هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلوب بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء وزراء نبيه يقاتلون عن دينه ثم قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على هدى مستقيم على الهدى المس على هدى مستقيم ايها المسلمون وردت النصوص الكثيره التي تحث على التمسك بالكتاب والسنه والاعتصام بهما قال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وقال تعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون والتمسك بالقران والسنه عصمه للعبد من الضلاله وهدايه له روى مسلم في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة نبيه وروى الحاكم في في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يتقدم بين يديه بل ينظر بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لعمله فهكذا كان الصحابه ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول وإذا أراد معرفة شيئا وإذا أراد, أراد معرفة شيء شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستنير فهذا أصل, فهذا أصل أهل السنة أيها المسلمون دلت الأحاديث أن من, تسب من تمسك بما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين كان من الناجين روى أبو داود والترمذي في سننهما من حديث من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله فكأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى النبي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغضب وقال أمتهوكون فيما فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذب فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ومن المعلوم أن النبي أن نبي الله عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يأتي بشرع جديد إنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ول- لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إس- إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها المسلمون لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها قال الامام مالك رحمه الله لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وما صلح به أولها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر على أناس في المسجد ينتظرون الصلاة وهم حلق في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى ورجل يقول لهم سبحوا مئة فيسبحون كبروا مئة فيكبرون هللوا مئة فيهللون فقال لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى لم, لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله عنهما حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi tsira da amincin Allah su tabbata akan fiyayyen halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da iyallan gidan shi da wanda suka biyo bayan su suna masu kyautatawa ya ku musulmi ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce ku yi riƙo da igiya Allah gaba ɗayanku kada ku rarraba ibn kathir Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa abinda Allah yake nufi da ku yi riƙo da igiyan Allah shine alkawalin da Allah ya a gare ku wasu malaman suka ce ana nufin igiya Allah shine alƙur'ani mai girma ibn abbas Allah ya yarda da shi ya ce abinda ake nihi da igiya Allah nan ku yi riko da addinin Allah gaba ɗaya qala ibn mas'ud ibn mas'ud shi kuma yace abinda ake nihi da igiya Allah shine jama'a jama'a su ne wanda ke kan daidai ko da su ko ƴan kaɗan ne fada Allah madaukakin sarki da yace kada ku rarraba Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci al'umma annabi Muhammad da su kasance wuri guda jama'a mai haɗin kai ya hane su game da rarraba shi yasa rarraba tana da babban illa a cikin musulmi nusus da dama sun zo na alkur'ani da na sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka zo suna masu hani game da rarrabuwa kuma suna masu foro game da haɗewa da haɗin kai Allah maɗaukakin sarki ke cewa lalle waɗannan wanda suka rarraba addininsu suka zanto ƙungiya-ƙungiya kai annabi baka komai daga gare su imamu muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafin shi hadisin abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah madaukakin sarki ya yarda muku abu uku kuma yana kyama abu uku a gare ku Allah ya yarda cewa ku bauta mashi shi kadai kada ku hada bautar shi da kowa sannan Allah ya fore ku ku yi riko da igiyar shi gaba ɗayan ku kada ku rarraba sannan Allah yana kyama a gare ku ta ce na ce irin zantuttukan da ake gugun tsara ana yadawa da yawan tambaya irin tambayoyin da ba su da amfani da kuma tozartar da dukiya ya ku ƴan uwa musulmi riko da qur'ani da sunnan ma'aiki shine kai koyi da abin da qur'ani ke koyarwa da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam take koyarwa bisa ga fahimtar mazajen farko su ne sahabban annabi da wanda suka biyo bayan suna masu kyautatawa Allah maɗaukakin sarki ke cewa duk wanda ya ƙangare mu annabi bayan gaskiya ta bayyana a gare shi ga shirya ya gani ƙarar ƙangare ma manzan Allah sannan ya bi hanya ba hanyar mummunan farko ba su wane ne mummunan farko sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne mummunan farko da abin da za ka yi a musulunci ya kamata ka yi koyi da su sun fi kowa fahimta addini suna nan alkur'ani ya sabka almajiran annabi ne shi ya koya musu addini don haka ba za a taɓa samu ba ba za a yi ba wanda za su hisa fahimta addini har kiyama ta tashi shi yasa ka yi koyi da su cikin duk abin da kake yi shi yasa Allah ya ambace su da cewa su ne mummunan farko as-sabiquna al-awwaluna kenan kai koyi da su kada kai koyi da wasu kuma bayan su wanda suka saba ma hanya wadda yake irin tasu ce imamu ahmad ya rawaito hadisi a cikin musnad nashi da imamu tirmidhi da ibn majah daga hadisin abi hurairah Allah ya da shi lalle manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wan a yahudawa sun rarraba hasso kashi 71 haka addinin nasaranci ya rarraba so 72 wannan al'umma ta wa in ji annabi za su rarraba su kakkasa hasso 73 annabi ya ce dukansu 'yan wuta ne sai ƙungiya guda ɗaya aka tambaye shi su wane ne ya ma'aikin Allah sai ce wa'anda suke kan abin da nake ni da sahabbaina wanda ke nuna kenan garantin addini tsabtatacce wanda babu wata ƙura a cikin shi shine koyi da sahabban manzo Allah cikin abin da annabi ya koyar da su a zamaninsu su ne tsarkakakkun mutane da ba samu gurɓata ba da lalaci a cikin mutane bidiyoyi ba su yaɗu ba a wannan lokacin shi yasa duk wanda ya koyi da su ya yi riko da hanyar su to tabbata ya tsira kuma ya amunta a cikin addinin shi da rayuwar shi gaba ɗaya kira wannan ƙungiyoyin gaba ɗaya annabi ya ce dukkan su ƴan wuta ne sai ƙungiya guda ɗaya yaya za mu gane ta ya ma'aikin Allah su ne wanda suke koyi da ni da sahabbaina duk mai koyi da sahabban annabi da annabi to ya san cewa yana daga cikin kungiya wadda za ta tsira daga cikin kungiya saba'in da uku da za su shiga wuta kenan ya kamata ka sa hankali ka nura duk kungiyar da ka gani tana da cewa suke kan daidai suke kan manhaji kowa na da cewa shi ke kan daidai annabi ya baka ma'aunin da za ka samu kubuta ka tsira sai ka dibi kungiyar da aikin da suke yi shin suna koyi da annabi ne da sahabban shi ko kuma ba sa koyi da shi in ya tabbata suna koyi da annabi da sahabban shi to wannan su ake nihi sawa'un sun makansu suna ko ba su makansu suna ba sawa'un kungiya ce shahararra ko bata shahara ba to su ne mutanen kirki ka bi su kai koyi da su kenan wanda suke kan sunna annabi bisa ga fahimta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Abdullahi bin Mas'ud Allah ya da shi yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya duba zukatan bayin shi sai ya samu zuciya annabi Muhammad ita ce mafi alherin zuciyar bayu sai ya zaɓe shi don kansa kuma ya turo su da manzance shi ya turo annabi da manzance shi sannan ya hangi zukatan bayu gaba ɗaya sai ya ga bayan zuciya annabi Muhammad babu wata zuciya mafi alkhairi sama da zuciyar sahabban shi sai ya zaɓe shi ya zaɓi sahabbai su kasance masu taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yaƙi don kare addinin Allah su waɗannan to su ne a sahabban annabi Muhammad su ne mafifitan wannan al'umma gaba ɗaya su suka fi su tsabtata zuciya su suka fi su sani da ilimi kuma su ne mafi karamcin su su ne masu karamcin takallufi Allah ya zaɓe su ne don su abokanci annabin shi don kuma su tsaye da addinin shi don haka ku ku san menene falalarsu ku san menene matsayinsa addini ku yi koyi da su ku bi su sau da ƙafa ku riƙi ko kuma ku kwaikwaye su cikin irin abin da kuka iya na halayensu da ɗabi'unsu saboda suna kan hanya madaidaiciya baka da abin koyi yau wanda ya fi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wanga ma'auni ne mai garanti diddi wanda ake ciki yau kaga wagga kungiya ta fito tana da wasu ne ke kan daidai wa'ancan ba gaskiya ba suke wagga ta bullo haka mu ne ke kan gaskiya wa'ancan ƙarya suke to kana da ma'aunin da zaka hutawa sai ka dibi shugaban kungiyar da kungiyar gaba ɗaya da aikan da suke yi ka auna su bisa qur'ani da hadisi idan awon yayi daidai to su ne na alkhairi sawan suna da suna ko ba su da su ne ke da matsayi ko ba su da su ke da fawa ko su ne na kirkin in dai kaga sun dace da qur'ani da hadisi amma idan suka saba qur'ani da hadisi Allah ya sa su kowa yawa to batatu ne kakkabi su wannan shine ma'auni garanti idan suka ce suna biya Allah za su jawo aya suna biyan manzan Allah za su jawo hadisi sai mu ce eh ayar da kuka jawo haka nan ne eh hadisin da kuka jawo ya inganta haka nan ne to ya ya sahabbai suka fahimci wannan aya ya fahim sahabban annabi suka fahimci wannan hadisi shine abin koko wannan ne zaka iya bambancewa tsakanin rubabbe da mutanen kirki tsakanin nagari da na banza ya sahabban annabi suka fahimci wannan aya karaman misali masu cewa idan aka yi sallama daga sallar farilla liman zai juyo ya dinga cewa a yi salati kaza a karanto kaza a karanto kaza kuma aka she makabarta an gama binne mamaci a karanto kaza a yi kaza a yi kaza ai ana rikici kan shi kowa ya sani abin tambaya me ke nuna cewa ana yin haka masu yi suka ce allah ya ce fa'iza farakta fansab wa ila rabbika farghab sai mu ce da su wannan aya kun yarda annabi aka fara saukan ma ita dole su ce eh ko sun so ko basu so ba ya fahimce ta eh dole su faɗa hakan ya yi aiki da ita dole su ce eh to ya yi abin da kuke da'awa ko kuna yi ya yi irin abin da kuke yi idan kuka ce ya yi mu ce ku kawo mana in bai yi ba kenan ba addini ba ne ba sahabban annabi sun san wannan aya eh su ne farkon da suka fara jinta daga bakin manzon Allah sun santa eh sun yi aiki da ita eh sun fahimce ta eh sun yi abin da kuke ko ba su yi ba ai nan ne abin tambaya in sun yi eh ka kama na ina suka yi in ba su yi ba duk yadda kuke kyautata shi duk wanda suke yin shi duk girman su duk matsayin su a cikin ku to ba addini bane a bar shi inda a ce ana yin haka da ba a samu rikici da sabani cikin al'umma ba da mutum ya kawo abu kace dalili ya shawo aya to gaya mini a wani tafsiri za na same ta cikin tafsirin shahararrun malaman duniya imamu tabari mi yace imamu al-qurtubi mi yace ibn kathir mi yace me suka ce game da wannan aya su suke hikaito mana maganganun sahabbai wurin fahimta ayat qur'ani me suka ce idan ya wafaka da abin da kake kai daidai ne idan kuma bai wafaka ba sai mu ashe shi mu bar shi mu ɗauki abin da zai sa kanunmu su haɗuri guda idan kuma muka ki haka dole mu rarraba mu dinga zagin junanmu muna cin junanmu saboda mun ƙi mu yi gaskiya ina fatan mun gane to wannan shi ne babban ma'auni kenan sahabban annabi ya suka fahimci abu ya suka yi aiki da shi saboda suna nan qur'ani ya sabka kuma malamin su annabi ne kuma sun fi kowa fahimta addini don haka ya koyan uwa musulmi ku sani dalilai masu dama sun zo a alkur'ani da sunna wanda suke umarni da a riƙe alkur'ani da hadisi allah madaukin sarki yake cewa ku bi abin da aka sabko muku daga ubangijinku kada ku bi koma bayan haka na wasu waliye daban wannan aya ce ta alkur'ani mai girma ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka sabkar muku min rabbikum daga ubangijinku shine allah wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliye bayan kuma bayan Allah Allah kawai za ku bi nan kuma za ka fahimci manhajin ahadus sunna ko da yaushe ba su da wani malami da su cewa kai riko da shi kam kam da abin da ya faɗa gaskiya ne babu wannan wannan tabi'a ce ta yan bid'a su suke makala kaga shehu ko wani malami su ce sai shi duk abin da ya faɗa daidai ne baya kuskure ahadus sunna ba su maka haka manhajin ahadus sunna su makalkala ka da qur'ani da sunna kai aiki da shi karkabu kowa sai alqur'ani da sunna shi yasa idan fahimtar wani ta saba mu qur'ani da sunna duk girman shi duk matsayin shi in mutunan kirki ne ahli sunna ne girman shi na nan matsayin shi na nan auren mu amma ba za mu ɗauki fatawar shi ba da ta saba mu qur'ani da hadisi sai mu aje fatawar shi in ya mutu mu nema mishi gafara in da ran shi mu faɗakar da shi mu nuna mishi ga abin da ke daidai babu babba bisa ga gaskiya gaskiya tana saman kowa ta tsohi kowa ta girma kowa na fatan mun gane wannan shine addini ka makalkala mutane akan biye qur'ani da sunna ka saba musu da haka kakka makalkala musu biye wani malami sai fata washe sai shi saboda wannan malamin baya da garanti ya iya bace idan kuma ya ɓace za su bi shi akan ɓata shi amma idan ka riƙe ƙur'ani ka riƙe sunna bisa ga fahimtar sahabbai in ka bi wani malami ko da ya ɓata to za ka riƙe wannan asalin da ka riƙe da shi ka bar shi akan ɓata shi amma idan ya zamanto shi kake bi sau da kafa duk abin da faɗa shine daidai to wallahi in ya bata tare za ku bata tare da shi shi yasa Allah ya ce ku bi abin da aka sabkar muku daga wurin ubangijinku kada ku bi wasu waliye ku ma bayan Allah Allah ya ce fastamsik billazi uhiya ilaik kayi riko gagam da abin da aka maka wahayi da shi innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana bisa ga hanya madaidaiciya Allah maɗaukin sarki yake cewa sannan muka shiryar da kai ya kai manzan Allah muka tsara maka kyakkyawar shari'a wadda ta kumshi komi da komi na alkhairi fattabi'iha dan haka ka bi wannan shari'a wala tattabi'a hawa alladhina la ya'lamun kada ka bi soye-soyen zuciyar mutanen da ba su san abin da suke yi ba kenan daidai tsira ka riƙe qur'ani da hadisi zargin mai zargi kai tasiri akan ka ka nemi yardar shi ka saba ma Allah sai Allah ya kumetar da kai daga ƙarshe duk yadda mutane ke girmama ka kake jin yauninsu to kar ka yi abin da za ka sa su ji daɗi ka saban ubangijin da ya halicce su gwamma ka saba musu su ɓata ransu a kan ka yarda da ubangijin da ya halicce su komi hannun Allah yake ba za su iya hana ka ba ba za su iya kwace maka ba abinda Allah ya riga ya tsara maka shi za ka shi za ka yi akan rayuwa ba wani wanda zai canza maka tabi'ar rayuwar da Allah ya riga ya tsara maka da ka kai kokarin yardar da zakatan mutane ka fusatar da ubangijinka duk abin da ka san shari'a ta hana yi kokari ka hannu ka guji wannan abin ka bar shi ko da zuciyarka na so ko da 'yan gidanku na so ko da makwabtanka na so ko da iyayenka na so to ka so abin da Allah da manzon shi suke so sama da abin da zuciyarka da iyayenka suke so wannan shine addini kuma wannan shine daidai ya koyan wa musulmi haka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu ta zo tana mai umarnin mu da cewa mu riki sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko mu yi koyi da sahabban shi balle ma khalifofin shi shiryayyu hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud da tirmidhi hadisin irbad bin sariya yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sallah a wani yini sai ya fuskanto mu ya mana wa'azi wa'azi wanda ya kai matuka wanda wannan wa'azin sai da ya samu ka zubar da hawayenmu zukatanmu suka raurawa sai wani mai faɗa daga cikin sahabbai ya ce ya ma'aikin Allah kai ka ce wanga wa'azin da kake mana na ban kwana ne bi ma'ana zaka bar mu me zaka mana wasiya mu yi riko da shi bayan ka annabi ya ce ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya ce ka yi ka yi iyawarka abinda Allah ya ce ka hannu ka yi kokari ka hannu ka bar shi gaba ɗaya sannan ina muku umarni da ku ji ku bi bi ma'ana ku ji maganganun jagororinku da shugabanninku da malamanku masu jin tsoron Allah idan Allah ya naɗa muku shugaba ko da azzalimi ne da zai ci dukiyoyinku ya kwashe arzikinku kuma ya lalata muku ya gurɓata muku rayuwarku ya dinga duka ku yana kulle ku gidan kaso annabi ya ce ku shi ku bi kuma shi biyayya matuƙar bai fore ku ba da saba mu ubangiji kar ku yi fito na fito da shi don haka zanga-zanga baya daga cikin tsarin musulunci kar ka yi zaton wai ana cewa baya daga cikin tsarin musulunci ana tsoron wani ne ko wani ba shi bane ba wannan addini ne mu babu wani wanda muka sa gaba muke jin tsoron shi sai Allah addini ya ce babu zanga-zanga zanga-zanga ba taba kawo alkhairi cikin rayuwa mafi yawa banna da sharri da zub da jina ne kasashen da suka fara zanga-zanga a yau duniya tarihi yau shekara sama da goma kuna da labarin kun san me ke faruwa ba abin da ake sai roshe gidaje zub da mutunci kashe rayuka addini ya yi foro da banna haka babu wannan a cikin addini don haka zanga-zanga ta zaman lahiya da ta hayaniya duka haramun ne hau da za a fito ana taya sannu-sannu haramun musulunci bai ba ku damar yin haka annabi ya ce musu nan gaba ƙarshen zamani za ku samu shugabanni masu zaɓar kanuwansu a kanku bi ma'ana za su moru da dukiyar ƙasa su ji daɗin rayuwa a kanku kuma za ku wahala ɗaya daga cikin sahabbai ce shin ba za mu fito na fito da su ta hanyar makamman mu ba annabi ya ce a'a ku yi haƙuri sai mun haɗu da ku a can alhau tabkina ku yi haƙuri kar ku fito na fito da su yau kuma kana ganin yadda wasu malamai batattu suke da awace a fito na fito da shugabanni abinda shugaba ya ce in dai bai saba ma Allah ba to za a mishi biyayya in ya saba ma Allah za a kyale shi ba za a mishi biyayya cikin wannan abun ba rishin mishi biyayya baya nuna sai an yi fito na fito da shi wasu an yi fito na fito dole ba dole ba sai ka fito na fito da shi kuma idan ka yi fito na fito da shi shin kai za ka ci nasara ko kai za a ci nasara a kanka banna nawa za a yi dukiya nawa za a sara rayuka nawa za a rasa shi yasa annabi ya ce ku je sannan ku bi ko da an ɗora muku bawa na habasha a matsayin shugaba a gare ku to ku ji zancen shi sannan ku bi shi cikin abin da yake cewa ku yi matuƙar bai fore ku da sabon Allah idan ya fore ku da sabon Allah to a wannan lokacin ba za ku mushi biyayya ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu alaikum bi sunnati ina foron ku da ku yi riko da sunnata ku yi riko da sunnata sunnan annabi shine abin da annabi ya faɗa ya ce ayi ko abin da shi ya aikata aka gani ko abin da aka yi a gabansa bai ce komai ba aka yi saboda annabi baya shiru akan banna to wannan shine sunna ko abin da yayi niyyar yin shi bai yi shi ba rayuwa ta ƙare mishi to wannan shine sunnan annabi annabi ya ce ku yi riko da sunnata sannan ku yi riko da sunnonin khalifofi na shiryayyu su ne abubakar da umar da uthman da ali radiyallahu anhum ajma'in annabi ya ce ku yi riko da wannan sunna ku kama ta da manyan haƙoran kuwan na tirame ku riƙe ta annabi ya yi haka ne saboda in ka yi wasa sunna za ta kubuce maka sai ka yi da gaske yan adawa gare ka masu yawa wani bai yan adawa har cikin gidanku makwabtanku abokananku za su yi adawa da ku idan kun riƙe suna don haka sai ka mata riƙo na gaske yadda ka ta kubuce a cikin hannunka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum kashedinku da bakin al'amurra irin bakin abubuwa da suke zowa sabi wanda ba san su ba a cikin tarihin musulunci saboda duk bakon abin da ya zo da sunan musulunci kuma babu shi a musulunci wannan abin bid'a ne bata ne kuma dukkan bid'a bata ce haka imam tabarani ya rawaito hadisi a cikin mu'jam nashi hadisi abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya wuce a masallaci ta kan wasu mutane sun zamna suna jiran lokacin sallah ya su sallah amma sai ya same su a hali na zagaye-zagaye sun yi halka-halka gurub-gurub haka a cikin masallaci suna jiran liman ya zo a yi sallah a cikin kowace halaka kowace gurub akwai mutum ɗaya su kuma mutanen saura suna rike da tsakonkwanin nan kenan duwatsu 'yan ƙanana shi kuma ɗayan yana ce da su ku ce subhanallah ya so ɗari suna ce subhanallah sai su yi so ɗari ya ce musu ku yi kabbara so ɗari su yi kabbara so ɗari ya ce ku ce la'ilaha illallah so ɗari su ce la'ilaha illallah so ɗari abdullahi bin mas'ud ya ce musu da ya su suna wannan aiki ya san cewa wanga aikin ba addini ba ne ba sai ya ce da su ku kilga zunubanku ba yanzu ladan kuke kilga ba ɗari ɗari ya ce ku kilga zunubanku da kuke aikatawa ni ina muku garantin cewa ba wani lada ɗaya da zai ɓace na korin Allah amma ku kilga laifuffukan da kuke a yin kenan inkari yake musu yana musu musun wanga abin da kuka zo da shi ba san shi ba ya ce musu ya kai can ku al'umma annabi muhammad me gaugawa halaka ku ga wasu habban annabi nan ana samun su ga sanan da ransu tufafin annabi ba su tsufa ba kwanonin shi ba su kare ba ya ce na rantse da wanda raina ke hannun shi to lalle kukan kuna bisa wani addini da ya fi na addinin annabi muhammad ko kuma kun buɗe wata babba ƙofa ta ɓata wannan shine amsar da ya ba su kawai ya isko suna ta zikiri irin zikirin ga da yan bida ke la ilaha ina ana yi a kwandare ana yi wallahi bida ce ma anzallahu bi musulta ba wai la ilaha illallah ba ke illa ko kuma salatin annabin ke illa a'a wannan kaifiyar da tsarin waye ba ku salo waye ke tsara addini ku gabana amsa Allah matsalukin shi ke tsara addini wallahi da an bar addini kowa ya tsara nashi da fitina ta yawa cikin al'umma kuma kowa gwani ne zai iya tsara yadda zai bauta mu ubangijin shi da ba samu haɗin kan musulmi ba shi yasa Allah ya turo annabi umfanin turo annabi kenan dan ya koyar da ku ya za ku bauta mu Allah ba wai kowa ya kirkiro maka shi yadda zai bauta ba wannan zikirin da suke ba kalmomin bane ba su da kyau yannan tsarin da suke suna zikiri shine Allah bai saukar da shi ba Allah bai tsara wannan tsarin ba ina fata mun gane komai ka ashe shi a wurin shi shine adalci shi yasa su ce ai la ilaha illallah tana da kyau salatin anna eh yana da kyau dan mai wurin kiran sallah ba za ka zo ka karanta fatiha ba a madadin kiran sallah fatiha ce ba ta da kyau eh tana tana da kyau fatiha to zo ka yi ta kiran sallah in goko daina kiran sallah kullum zo ka yi suratul fatiha a daidai lokacin kiran sallah ba za a muka inkari ba ko musu to fatiha ce ba ta da kyau tana da kyau amma wurin ne ba wurin yin ta ba to kai ma ba zikirin bane ba da kyau yanayin da kai shine ba Allah bai tsara shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsara shi da ya isko su suna wannan zikirin sai ya ce to ku sani sahabban annabi fa ga suna suna nan ba ai nisa ba ma hakkun fara kirkire kirkire tufafin annabi su tsuha ba kwanonin shi ga sunan garau a ce kun tsara wannan abubuwan ai kaga ila ilaha illallah suke so dari ko Allahu akbar so dari subhanallah so dari yace kayan annabi ga sana yace to ku sani wallahi ko ya zamanto kun zo da wata shari'a wadda ta hi shari'a annabi Muhammad ka san ko ba zai taba yiwa ba ko ya kasance kun bude makan ku wawa keke hanya ta bata ko shakka babu bata ne suke kai dan haka kenan yan uwa a tashi tsaye a riki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayi aiki da ita a bar kallon yawan masu yin banna yawansu baya nuna cewa kan daidai suke shi yasa Allah ya ambaci annabi Ibrahim a matsayin umma annabi ce inna Ibrahim kana eh umma annabi Ibrahim al'umma ne shi kadai saboda shi ke kan daidai shi ke kan tauhidi kenan ko da mutane yan tsararu ne wannan su ne ke kan daidai matuka abin da suke kai daidai ne karka rudu da yawan halakakku gaskiya tana tare da mutane ko da yan kaɗan ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار